إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيا إنا ما شاء wannan gari mai albarka garin makarfi a jihar kaduna barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa a wannan rana ta sha takwas ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da ashirin da da takwas ne ko ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa na kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar Allah saka masa alkhairi mun haɗu ne a wannan babban masallaci na juma'a tare da ku iyayenmu mata saboda gabatar da nasiha ta addinin musulunci da zai inganta muku rayuwarku da rayuwar 'ya'yanku da mazajenku ku yi rayuwa mai daɗi ku koma ga Allah ku samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala topic ko maudu'i ko makala ko matashiyar zance da zan yi magana a kai sunan abin da zan yi magana a kai shine iyaye mata ku kula da kanku iyaye mata ku kula da kanku iyaye mata ku kula da kanku a dunkule zan yi magana ne insha Allah da taimakonsa ta'ala akan abubuwan da suna da muhimmanci ga duk wata ya mace ta kula da shi mai aure ce ko mara aure kullum burinmu ya za mu yi mu gaya muku abin da rayuwarku za ta inganta wallahi muna sane da halin da kuke ciki a cikin gidajenku na kunci da matsi da damuwa da ɓacin rai da kuma wasu da Allah ya datar da su a cikinku suna cikin yalwa da rufin asiri da kwanciyar hankali amma dai ba ɗari bisa ɗari ba mata abin tausayi ne a yau duk da wasu suna cewa kada a tausaya muku wai ba ku da kirki to amma wanda ya san me yake faruwa yau yake mu'amala da mata yake jin abubuwan da suke faruwa to zai tausaya musu kuma ina fatan yan uwa za ku bani lokaci za ku saurara na farko ku girmama ɗakin Allah masallaci don ba a yin surutu da maganganu marasa amfani a cikin masallaci na biyu ku girmama magana da za a gaya muku Allah ya ce annabi ya ce na uku duk mutumin kirki yana girmama baƙonsa duk mutumin kirki yana girmama baƙonsa idan kai baƙo yana cikin imani manzala ya ce mutum ya girmama bakonsa to yana cikin girmama bako idan bakonka yana magana sai kai shiru ka saurari me zai gaya maka wataƙila ka tsinci kalma ɗaya da za ka amfana da ita na fara da cewa akwai matsaloli ba don komai ba don saboda kusan cewa an san da halin da kuke ciki shi yasa ake ba ku shawarwari idan nace mata ku kula da kanku ina nufin ku kula da kanku kada ku ci gaba da rayuwa a cikin matsalolin da kuke cikin rayuwa bari mu fara daga 'yan mata wanda ba su yi aure ba duk wata yarinya budurwa yau yana daga cikin tashin hankalinta waye zai zo gidansu ya sallama ya aure ta mutumin kirki wanda ta yarda da shi wane ne mijin kwarai din wane ne mijin rayuwa da mutuwa wane ne ya cika mata sharaɗi na yi bincike na sani kuma na ya bayyana gare ni da kuma da yawa daga cikin malamai suna faɗa da yawa yawan mata wallahi suna yin aure ne ba wai dan sun samu abin da suke so ba haƙuri kawai suke yi namiji yakan tsaya ya bincika ya darje ya zaɓi yarinyar da ya ga ta masa amma yawanci mata yanzu ba su isa su samu abin da suke so ba akwai wata baiwa Allah yarinya ta ce malam kowaye ma kawai ne a kamun zan aura kowaye ku ji wannan kalmar saboda babu mazan auren babu in akwai ɗin wanda ake so ba za a same shi ba in kika zauna kika lissafa mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza sai ki duba wanda ya zo neman ki sai ki ga a cikin sharuɗanki guda ɗari bai fi ƙwaya goma yake da shi ba casa'in duk ya zube iyaye su matsanta miki su ce tun da wani ya fito sai kin aura su sun gaji na sani zawarawa ko ‘yan mata suna yin aure ne ba wai don wanda suke so ɗari bisa ɗari ba ne a'a don kasta zauna ne a titi kawai wannan matsala ce ko ba matsala ba yau idan ka wayi gari sharikinka abokin rayuwarka baka samu ba wanda kake so sai wani mai wata ɗabi'a haka dai gashi nan shi ya zo maka ko mai wata halitta haka dai gashi nan shi ya zo maka alhali ana so mace ta auri mijin da in ta gan shi za ta yi farin ciki ta ji daɗi mijin da za ta so shi ta ƙaunace shi amma ina da yawa yau mata suna auren biyayya ne ba auren soyayya ba an gane bambancin auren biyayya da auren soyayya ko auren soyayya wanda kike so ɗari bisa ɗari haka aka yi yana tsanki kina son sa kamar za ku yi yaya auren biyayya kuma kawai dai an haƙura ne an yi auren ni ba wai har ya kai can ne ba kuma wallahi za ka iya samun mace malanta shekara talatin da miji mai irin wannan zubar. akwai matar da ta ce mu wallahi malam na yi aure sama da shekara ashirin ina neman talatin ban taɓa jin daɗin aure tare da mutumin nan ba ina zaman haƙuri ne da biyayya ma iyaye kawai mun tara ‘ya'ya da ‘yan mata kawai dai Allah ya ce ai aure an ce ai aure ina amma wannan mutumin ta ce ba na son sa kawai na haƙura dai ina biyayya wallahi ya kamata nan ta faɗa malama kuma wallahi da yawa daga cikinsu su akwai wanda ubanta ne ya matsanta mata yace sai ta yi in dai ina raye shi zaki aura hakan ta rufe ido ta aure shi ranar da uban ya mutu ana kai shi kabari ana dawowa tace ba ni takarda ta yace wance lafiyarki tace wallahi daman biyayya na yau dattijan nan tunda ya ce in yana raye bai yadda ba in auri wani in ba kai ba to nayi mai biyayya yanzu ko baya na ya bar duniya bai san me yake faruwa ba ka bani takardata ina faɗin wannan ne saboda iyayena mata waɗanda suke da shegen kwaɗayi da wani ya zo neman yar rake-rake saboda yana ɗan aiko miki recharge card na ɗari biyar yau yau za ki zo ki rabu da shi mutumin arziki mutumin kirki yana ciki za ki saboda yana baki abin nan wata ma rake ake saiwa aiko mata ku bar ‘ya'yanku su auren mazajen da suke so wanda suka hankalinsu ya kwanta don su yi auren soyayya da jin daɗi da kwanciyar hankali kun ji matsala ta ɗaya ki kula da kanki yau an wayi gari iyaye neman kai suke da ‘ya'yansu abin da nake nufi da neman kai suke da ‘ya'yansu da yawansu da zarar mutum ya ga yana da yarinya budurwa ko ta ga tana da ɗiyarta budurwa a gabanta ɗaya biyu Allah Allah ake a sallame ta ta maza ta fita kawai ta je ma kowa ma za ta aura ta je ta aura kawai wai in ban da malam ba haushe ba fulatani ba wai zai zo ya sa Esther a gaba ya ce dan ubanki wallahi na baki sati biyu na baki wata ɗaya sai kin fito da manemi manemin nan yalon bello ne a wulbayarwa ake sai da shi manemin nan a tasha ake zuwa a kamo hannunsa manemin nan a bakin titi ake ɗauko shi ba Allah ne yake kawowa ba amma yau iyaye za su ce wa ‘ya'ya sai a ce miki wai daga nan zuwa wata ɗaya an ce in baki kawo manemi ba za a aura miki duk wanda aka ga dama wannan damuwa ce akwai yarinya da ta yi min waya a wani gari ta ce malam kai min arziki ka taimake ni Allah bai bani manemi ba iyayena sun hana da bacci sun hana kansu bacci ƙarar suka gaya mun ba sa son gani na a gidanmu ta ce mama Allah bai kawo ba ta ce malam ko akwai wani cikin ɗalibanka mai son aure da ka yadda da shi wallahi malam ka zama mun uba ka zama mun uwa ka zama mun waliyi ka aura mun shi don wallahi sun ce in ban fitar da wani ba daga nan zuwa lokaci kaza ba to duk abin da ya same ni ni na jiyo wannan duk a cikin gidan malam bahaushe ba fulata ne ake wannan abu wanda ba daidai ba ne wannan kuskure ne ki naƙuda ki haifi ya kina neman kai da ita duk wanda ya zo an bashi ba a bincike ba a tunanin me zai je dawo ku rinka koran 'ya'yanku a gidanku ku rinka kyamar ƴaƴanku kawai laifinta dan ta zama budurwa ba ta aure ba ai za ta yi me na gaggawa me na tada hankali wallahi da ke tura ta ta je ta yi auren bakin ciki ta je ta yi auren bacin rai ta je ta yi auren damuwa ta je ta yi auren wayo Allah ni yasu wanda ke bata in shekara biyar za ta yi a gabanki har Allah ya kawo mata mijin kwarai da za ta aura shine fa alheri da ki je ki aura mata wanda koda a kabari kike yi haka baki labarin azabar da ake mata ba za ki ji daɗi ba wannan ɗaya ne daga cikin challenges da ƙalubale na damuwa da ke fuskantar yara 'yan mata a yau abu na gaba mugun bakin talauci duk inda ka ga budurwa ba ta da kuɗi kawai talaka ce kawai ina za ta samu kuɗin ba sana'a ba aiki samari yanzu sun waye ba sa ba da kuɗi saurayi sai dai ta wanke shadda yana zuwa miki gida amma wallahi sai wata nawa bai bayar da kokobo ba amma shi kuma fa duk da zai zo sai an dan soya masa an dan dafa masa an dan sirka masa ‘yan mata ba sa tariyan saurayi haka kawai ba tare da an yi masa wani abin arziki ba amma su kuma samarin yanzu wai wai ai har ma alfahari yake ai ni ba na bata kuɗi wallahi ni ai ba na bata kuɗi ni tun da ke sau nawa ma na bata kuɗi to burgewa kai burgewa kai kana zuwa gidansu kana ruwa kawai na roba yanzu nawa ake sayar da shi naira ɗari ɗari da hamsin wata sai ta yi ɗan masa ɗan kek wata sai ta ɗan in mai ƙoƙari ne har ɗan kaza fa ake ake soya masa wata sai ta yi mai abinci lafiyayye har cewa take mama wani zai zo yau ina so zan masa abinci amma wai saurayi sai ya je yana cewa ai ana masa hidima in ya zo zance amma shi kuma yana alfahari da wai wai baya bawa yarinya kuɗi wai ai shi yarinyarsa ba mai son kuɗi bane wallahi ba burgewa bane kana nuna talaucinka kana nuna kai maruwaci ne kuma Allah ne hala Allah ne ya hana in ka zo zance ka bata kuɗi ta karɓa Allah ne ya hana kai me yasa an baka kake karɓa ban sani ba yan mata ko kuna gane karatun ba haka ake cewa ba kar a karbi kudi kar a karbi kudi ko amma su kuma mazajen in sun zo ba ana ba su ba su karba wani sai ta kashe mai dubu biyar wallahi ya rufe idonsa ya karba to na san kuna cikin talauci kuna cikin bukata sai ku yi haƙuri lokaci ne wata ma daga cikin talaucin in ta fada kuma wani talaucin za ta fada dan in ta auri in ta auri miji gola kin san miji gola kun san gola a filin kwallo shi kullun aka bashi me yake yi cafkewa to akwai mijin da sai dai rinka riƙewa riƙewa riƙewa baya sakewa gwanda gola ma yakan sake wani lokacin wannan kalubale ne sai ku yi haƙuri lokaci ne aljannarku tana cikin gidan mazajenku da aurenku insha Allah idan kika zo ɓangaren masu aure su ma kan waɗannan daga nan sai mu kai hamma gariba matsalolin gida na farko dai ba a dace da mijin da ake so ba wata ta ce wallahi malam mijina mugun mugun ƙazami ne wallahi ba mai mugu ɗaya ba fa mu hadda ja mugun mugun ƙazami ne wallahi ki tausaya wa matar da take rayuwa da miji wanda yake ƙazami haka yake afka mata yana ɗoyi bai da kula amma ya za ta yi da shi dole sai dai ta haƙura ita in ta yi ƙazanta ya zage ta amma shi idan ya yi ƙazanta ba wanda isa ya zage shi ba wanda isa ya masa magana akwai matar da ta ce wallahi malam mai gidana idan ya dawo ya cire safarsa a falo ba ma iya zama a falon ta ce wallahi ba zai zaune ba yadda ka san jaba ce ta mutu ta riɓe a safar ƙafarsa kawai kuma baki isa ki ɗauke mai safar ba akwai wanda suke rikici da mijin akan canja kaya in zai fita sai ta ce dan canja sabo sai ce kina ban kudin omo ne kina ba shi kudin sabulu ne ta ce haka zai mai da kayan nan da annakiya a jikinsa ta ce ni kuma ba na so a ga mijina a cikin kazanta ya fita a gari ana kallonsa a kazance ga mummunan mu'amala ta ce ba na ganin dariyarsa wallahi akwai matan da suka kira ni a waya wallahi su su uku ne suka ce ga munan duka mun yi itifaki suka ce malam wallahi mijinmu baya dariya kuma baya hira da mu baya dariya kwata-kwata kuma ba a zaman hira a yi wasa da dariya da shi ba a yi shi kawai soja ne kullum umarni ne da faɗa kawai na ce to yaya kuke alakar aure ta ce a haka haka zai zo a turbune ya za ka yi da shi haka za ka kyale shi ta ce amma a cikin abokanansa har tafawa yake yana ihu amma a gidansa baya sakin fuska wai an ce wai in yi haka wai wai matansa za su fi jin tsoronsa kun san maza abin da suke so a ce ta ai matarsa tsoronsa take ji amma tana tsoronsa kuma yana neman ta a shimfiɗa duka na sani waɗannan matsaloli ne da mata suke fuskanta akwai wanda mijinta baya taɓuwa taronsa ba za ki samu ba abinda kawai za ki ci moriyarsa abinci amma wallahi naira biyar ɗinsa sai baki ba kuma mun sha faɗa a karatu mun sani muna cewa iyaye mata suna da bukatu dole mace tana da bukata mace ta yi bakuwa ta zo mata kya dan sai lemo ki kawo mata ai kin yi bakuwa za ta tafi ta zo da yan kananan yara ai kya dan ba su wani abu yan naira ashirin naira goma mai alewa ya zo yana yawo yana sai alewa kina da kananan yara sun zo sun kewaye ki mama ba mu kuɗi mu sai alewa mai agwaluma ya zo yana sai agwaluma mai gwaiba ya zo mai rake ya zo mai waye duk ɗan talla da yake yawo duk matar da take da ƙananan yara a gabanta wallahi ƴaƴanta sai sun zo sun ce mama ba mu kuɗi mu je mu saya amma abun mamaki mazan yanzu ba sa ajiye naira ɗari biyu naira dubu ɗaya a gida su ba wa matar aure su ce ga shi kona ba zai taso ba a yi jama'a a saurara ango ango ku kula da shi tun da na fara magana na ango sai na ga ya ɓata rai ya yi haka to ba da kai nake ba ai kai baka ma taba muka muka san halinka ba sai baɗi in na dawo zan tambayi amarya ta ban labari yaya kake Allah kai mu lafiya iyayena mata don Allah ba kwa fama da wannan matsalar haka namiji zai irga canjinsa ya mayar cikin aljihu kina gani abin naira hamsin ɗata ta naira ɗari dan abu dan break din yara da za su yara su addabe ki ki ba su kudin tara amma uban su baya iya ajiye miki naira dubu biyu dubu uku a wata yace ko bukatun yara za su taso wannan matsaloli ne da mata suke fuskanta a gida don haka anan nake ba wa iyayena mata shawara ku rinka yin sana'a duk matar da take neman ta kore wa kanta wulaƙanci a gidanta to ta nemi wani abu na sana'a da za ta rinka yi ta huta kowa tana faɗan halin mijinta tana bayani wa ‘yar uwarta to na gama zan saurare ku sai ku shiru duk matar da take so ta zauna lafiya a gidan mijinta wallahi ina so in gaya muku mazan yanzu ba sa yadda da bani bani ku shiru ba sai kun yi ta'aliki ba na gaya miki mazan yanzu ba sa son bani bani bani bani ko kudin cefane ne ko bukatar gida ne ba sa son bani bani ballantana bukatar ki ta kanki ko ta 'ya'yanki tunda kun fahimce su haka a haka ake zaman auren yanzu me yasa ba za ku nemi sana'a ba duk abin da kika ga zaki saya ki sayar ki dan samu abin da zaki rufa kanki asiri da ke da kananan yaran ki ina baki shawara tun daga yau ki je ki duk wacce take zaune a gidanta kuma ba ta sana'a ina tausaya miki zaki shiga wani yanayi dan lalle namijin wannan zamani ba lalle biya miki bukatar ki ba sai ki duba me zaki ga harkar kasuwanci nan ga harkar nema nan daban-daban da manya da ƙanana ki yi abin da za ki ɗan samu kwabo da taro don ku zauna lafiya da mazajenku halinmu ne mu maza hanni ɗin nan da nake muku wazi ba na son bani bani gaskiya ne halinmu ne kuma akwai wani malami a nan dama da ni ko hagun da ni zai ce ban da shi ya faɗa ɗabi'armu ne mu maza ba ma son a yi ta roƙonmu ba ma so da zarar ka fahimci matarka tana takura maka bani bani sai ka da ka zo sai ka burcike ka ki ka sake fuska saboda kar ma a ce kaza kun san akwai matan da masu wayo da sun ga kana dariya sai a kawo maka bukata haka kuke da shegen wayo ai mun san ku ai to maganin wannan sai ki nemi sana'a da zaki yi ki rufa kanki asiri daga cikin matsalolin da iyaye mata suke fama a yau shine matsalolin kunci a gida kuncin nan jaka ce mai faɗi tana ɗaukar abubuwa da yawa kuncin rayuwa na rashin wadataccen abinci da yawa akwai matan da wallahi ba sa iya cin abinci sau uku akwai matar da ta ce sai dai in haɗa wa 'ya'yan su ci ni in haƙura akwai wanda wallahi ƙanzo take ci ta dai ba wa yaran su tsira mijin ya gajiya baya iya daukan nauyi akwai wanda da yaran gidan da ƴaƴan gidan duk kowa ya sani a gida sau biyu ake abinci da rana da daddare da safe ba kowa ya san me zai ai da yawa wasu ba sa karyawa idan ko wasu sun karya to ba a sake yin abinci sai na dare wannan matsala ce mata suna fama da wannan gida a gida wata ba za ta iya gaya ubanta wannan ba ba za ta iya gaya wa iyayenta wannan ba akwai matan da su suke ɗaukan nauyin gidajen ai kun ga ka'ida namiji ke ɗaukan ci da sha na gidan shi ko to wallahi yau akwai matan da su suke ɗinkin sallah ita take wa 'ya'yanta ɗinkin kanta ita take wa 'ya'yanta idan kin ci sa'a mijinki ya miki ko in ce in kin ci sa'a mijinki ya wa 'ya'yanki sai ce to ke ba zai miki ba wata ta buɗe baki ta yi magana ya ce da wanne zan ji da 'ya'yanki ko da ke ki duba fa namiji yake faɗa da 'ya'yanki ko da ke ma'ana in yi wa 'ya'yanki ke ki san yadda za ki kunci an wayi gari yau mace idan za ta je gidan biki ko za ta je wani taro na mata sai ta yi ta tunanin wace atamfa wani riga za ta sa dabaru ake yi yanzu idan za a fita ka nemo ɗan dabara haka wanda ka daɗe baka sa ba ka ɗan haɗa da wata 'yar jaka ka ɗan nemi wani ɗan takalmin ka haka ɗan gogoge ka fita babu babu babu mazan namiji za gan shi da riga ɗari amma matarsa baya iya bata atamfa biyu uku a shekara haka ne ko baka bane kayan kwalliya yanzu mu nan kullum muna wa'azi mu yi ta muku masifa mu yi ta muku faɗa mu ce ki wanka ki gyara jiki ki gyaran gashi ki kula miji ya ji kanshi ɗakin ki kanshi kicin ɗin ki kanshi toilet ɗin ki kanshi ina ne kanshi miji kuma baya bada kuɗin kanshi ke kuma baki da aikin yi baki da sana'a baya baki albashi da haka wata ƙazantar da mata suke yi a dole dole rayuwa ta sa suke zamantowa kazamai bayan da za su yi na yi wani wa'azi wata shekara a cikin shekarun baya da azumi ne wani bawan Allah babban mutum ne ya zo ya same ni ya ce malam you make a sense fa abin da yake nufi abin nan fa da ka faɗa fa akwai tunani a cikin sa nace a ai da ba magana banza muke faɗa ba yace ni na tuno cewa tunda na auri matata ban taba zuwa na sai mata koda turare man akan nan man, kaza man gyaran gashi waye waye ban taba yi ba yace ina da shekara yafi 20 da ita da Allah an tambaye ku maza suna zuwa su yi cefanen kayan kwalliya ba sa yi amma kuma suna so a yi muku wa'azi a ce ku yi tsafta ku gyara jiki to da me za ta gyara jikin amma shi a ɗakinsa a durwarsa yana da shuwa yana da turaren sawa a hamata yana da na sawa a wuya na fesawa hula yana da mai kala kaza yana da waye zaki ga durowarsa a cike da mayuka da turarruka ko kefa babu yau kunshi na mata fa kunshi kunshi wai akwai wai wai har na wajen dubu biyar kunshi fa wata 'yata za ta je za su je saukar ƙur'ani wai za su yi ƙunshi baba a bani kuɗin ƙunshi na ce nawa ne na ɗauka ɗari biyu ne wallahi sai ta ce dubu uku da ɗari biyar na ce eh ƙunshin ta ce baba ai komi ya tashi to yanzu don Allah wani miji ne baya so ya ga hannun matarsa da ƙunshi wata rana ku yi haƙuri mu gaya muku wata rana na yi wata tafiya na daɗe ban dawo ba wata iyali na ta yi kwalliya ta yi ado na ganta na ce kai yau fa ba magana kamar ba ke ba ta ce ka san nawa na kashe akan dawowanka na ce ban sani ba ba na bukata kuma in ji wallahi saboda in na kyale ta in ta rinka zuba min lissafi sai ya taba albashi na nace Allah miki albarka kin kyauta na gani na yaba na kuma ji daɗi haka ake son mata masu kula da yanayi suna taimakon mazajen su kin ga ni baki tambaye ni ba kin je kin yi Allah zai baki lada in Allah ya so yadda nace mu bar maganar nan a wuce kawai a haka saboda wallahi idan mace ta gaya ma kudin relaxer kudin kwandishina kudin gyaran gashi kudin kunshi kudin kaza kudin kaza in ba sa'a ba sai yayi kudin cefananka na wata guda da kake bayarwa kuna kokari wallahi mata kawai ni abin da zan ce muku Allah muku albarka a ci gaba da yi duk wacce ta samu dama karki saurari miji gyara jikinki shine jarinki karki bata lokaci akan miji duk abin da kika samu ki kula ki rike aurenki ki rike mutuncinki ki rike darajarki dan gaskiya zan gaya miki miji yana yana ji da matar da yaga tana kula da kanta tana gyara jikinta kuma bai isa ya miki wulakanci ba na yadda kuma kun yadda wannan matsala ce kuna fama da wannan kuncin da kuncin mu'amala ka kasa gane halin mutum miji ya zo ya turbune miki ki kasa gane me aka masa baban mummi me aka maka eh me ni fa karki dame ni to ai naga kana ta fushi ne wallahi in wani abu aka yi maka ka gaya min in baka hakuri ba abin da kika mu ni kyauta ki zo ki takura mu ki kawo mai abinci ba zai dariya ba ki ɗauko masa hira ya ce dan Allah kake dame ni waya sai yake dannawa akwai matar da ta ce wallahi malam duk ranar da na je wajensa kora ta yake ban sani ba mata kuna gane karatun nan ku da nake yi kuna gane bayanin nan da nake yi ina fagayo muku matsaloli ne da kuke fuskanta a cikin gidajenku ku in bai shafe ki ba ya shafi yar uwarki tace malam na kasa gane mutumin nan idan ya dawo gida wayarsa ce matarsa kurin waya yake ta daddanawa in na kawo mai abinci baya tsayawa ya ci abincin waya kawai yake ta yi in na yi kwalliya malam ban isa ya kalle ni ba haka zan gama kwalliyata da shafe-shafe na da gyaran gashi na da saka ƙananan kaya in yi ta zirga zirga a gaban mutumin nan wallahi ban isa ya daga kai ya ganni ya ce kin yi kyau ya ji daɗi ba mazan wannan zamani kenan ba sa yaba ainihin wato kyauta ba sa yaba abinda aka musu na kyautatawa sai kaɗan daga cikin su malam zan daina kwalliyar na ce ki yi haƙuri na je ya kore ni na je shimfiɗa fa shimfiɗa fa idan ta zo fa sai kore ta ki tashi ki tafi wallahi ko satin nan wata ta gaya mu ta ce in ya zo falo na zo kusa da shi sai koma cikin ɗaki in na bi shi ɗaki sai ya dawo falo ya ta ce haka muke ta zirga zirga in je ya dawo in koma ya dawo in je ta ce malam ni wace irin jarababbiya ne zan zo in makale masa ni ba zan sake koma wurinsa ba na ce ba ke laifi ba tunda yana koraki ki koma ɗakinki in kin kai masa abincinsa sai ki ce da shi ko akwai wani abu da kake da bukata in ya ce babu tafi ɗakinki ki kwance ki in ya neme ki ya zo ya kwankwasa miki kofa amma maganar ɗaukan wulakanci kin je ya koro ki kin je ya koro ki kin je ya koro ki kin yi magana ya gwalishe ki ke wace irin makale mata ne in miji ya neme ki kusa yana da ra'ayin matsoshi in yace tafi nesa ba shi wuri in abin yayi yawa ya wuce ka'ida nemi hakkinki dan ba zan yi in ta rayuwa kana kora ta a shimfiɗa ba ina da hakki a kanka ya kamata ka san da wannan to wallahi yau daga cikin masifar da mata suke fama da shi wannan ɗaya ne daga cikin dubu wata ta ce malam yau shekara ta bakwai tsakanina da mai gidana a shimfiɗa shekara bakwai ba mu haɗa shimfiɗa da shi ba kuma kullum tare muke kwana a gida ɗaya ba da lafiya ta ce lafiyar ta kalau na yi magana ya ce baya baya harkata ina zaman 'ya'ya ne kawai kunci kunci ga rashin girmama iyaye akwai mazajen da ba sa ganin mutuncin iyayen matansu wannan kunci ne ta ce ba abin da yake damuna malam irin in ya zo magana akan babana yadda ka san ƙaninsa yadda ka san yaransa a kasuwa baya ganin mutuncin iyayena in ya zo magana akan uwata malam baya girmama ta wallahi hajiya kina ji na akwai matar da ta ce ubana ya zo gidanmu ubana mahaifina ya zo gidanmu wani dalili ya kawo shi ya kawo jikokinsa ‘ya'yana da suka kai ziyara ya kawo su ya zo muka gaisa ya ga motar mai gidana ta ce mai gidana yana zaune yana jina ina gaida ubana ta ce wallahi azimu bai tashi je gaishe shi ba ta ce malam dan yankan shakku na ce baba fa ya zo sai ce to me uban ya kasa haƙura yake zan tafi mai gidan naki ba zai zo mu gaisa ba sai da ya buɗe baki ya faɗa ke mai gidan naki ba zai zo mu gaisa ba ta ce baba ka yi haƙuri ka tafi kawai kawai sai ta fashe da kuka wannan karatu gaskiya na san da yau maza ba za su ji daɗinsa ba don na ga ɓangarorin nan durai a ɓace yake tun da na fara magana a ga wannan ya faɗi gaskiya ya ce abun ba daɗi ne kawai amma za a gama wannan zance a shiga ɗaya ɓangaren ƙwarai ai wannan ai waɗannan mutanen matan nan da za su maka bayanin rayuwar da suke a cikin gidajensu wallahi sai ka yi ni kana kuka amma wannan wa'azin maza ba sa son sa sai ka dace wannan malamin goyon bayan mata yake kai kai da Allah kashe kai mu da Allah ya zo sai dai goyi bayan mata to ai adalci shine in ka cuci dan uwanka a gaya maka ka cuce shi dan ka gyara ɗabi'arka da halinka ta ce malam bai zo ya gaishe shi ba na sha kuka na na gama ta ce yanzu ubana yace to me dole ne i ai yanzu bukatarsa ta biya lokacin da yake farautar ki kina budurwa ai har kannan ki ba gaishe su yake yi ko ba haka bane idan namiji ya zo yana neman yarinya wallahi kannan ki ma isa ne yake musu ko karamar kanwan ki ce ah baby ga wannan sai dan zaro dubu biyu sai ya bata yayan ki ko zai rinka gaishe shi kamar uban shi saboda yana nema yanzu ko bukata ta riga ta biya kin zama kwallon mangwaro kwallon mangwaro in an sha an tsotse gullar da shi ake wannan duk yana daga cikin halin da iyayenmu mata suke ciki a yau to ga shawara da zan baku wanda waɗannan shawarwari ga sunan zan faɗe su a gurguje kusan guda goma ne shawara ta farko kowace mace daga cikinku ta daura ta dauka cewa aure ibada ce ba kina yin zaman aure ne dan wannan mijinki mai wannan halin mara kyau ba kawai zan zauna ne a gidan nan dan Allah ya ce ai zaman aure dan annabi ya ce ai zaman aure dan musulunci ya kwadaitar ai zaman aure amma ba dan halinka ba kuma na sani da yawa akwai mata da a yau suna zaman aure ne saboda wannan manufa saboda Allah yana so a zauna sun zauna amma ba wai dan suna samun biyan bukata da jin daɗi ba daka ine muku albishir wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hikima tace ya rasulullahi maza sun fi mu ga ladan jihadi ga ladan aikin haji da umra ga ladan kaza ga ladan kaza amma mu idan an tafi jihadi mu ne muke kula muku da yayanku idan ba ku nan mu ne masu gadin gidajenku idan kuka dawo mu ne wajen biyan bukatar sha'awarku ya rasulullahi ba za ka sama mana wani abu mu ma wanda za mu yi mu iso mazan nan ba sai annabi ya ce da ita kun ya ce wa sabai kun taba jin wata mace mai hikima da basirar zance irin wannan matar suka ce a'a ya ce gaskiya ne abin da kika faɗa ya ce inna husna tabba'u li ihda kunna kyakkyawan zamantakewa na aure na ɗaya daga cikinku duk wacce ta kyautata zaman aurenta ta yi haƙuri a gidan mijinta ya adilu zalika kullahu ya yi daidai da aikin hajji da umra da zakka da ciyarwa da duk abin da namiji yake yi a gidansa ke ba kya iya yi zaman auren nan naki da kika yi haƙuri da shi a kiyama za ku tashi daidai da shi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama don haka ku yi haƙuri ku yi zaman aure akwai lada idan miji ya bakanta ke ki kyautata masa idan ya zage ki ko ke ce da gaskiya ba shi haƙuri in ya zagi iyayenki ki ce ka girmama iyayena ni ma in girmama naka iyayen iyaye suna da daraja amma ni ba zan taɓa iyayenka ba amma ina baka shawara ko dan ƴaƴanmu da muke haifa ka saya musu mutunci in ka zagi iyayena bayan mun mutu za a zo a zagi ƴaƴanmu mu za a zaga muna kabari kar ki taba masa uwa kar ki taba masa uba ki bar masa uwarsa da ubansa shafaffu ne a leda ba a isa a taba su ba ke kuma ya gama zage miki naki suna zagin iyayen ko ba sa zagi suna yi akwai kes ɗin da aka kawo mun miji ne ya je gidan surikinsa suna jayayya ya ce sai in zabge ka da mari yanzu siriki ya ce zai ɗaga hannu ya zabge uban yarsa da mari to ku yi haƙuri inna husni tabaulu tabaulin ihdakunna kyakkyawan zamantakewa da haƙurin zaman aure ya ku iyaye na mata hacce yar yarinya budurwa da baki aure ba da ke nake zaman auren nan gidan aljanna ake samu karki damu amma in dai namijin wannan zamanin ne kike so ki samu biyan bukata to gaskiya sai dai ki nade buzunki ba lalle ki samu ba wallahi ita ce gaskiyar magana dan idan ka san matsala to bara ka bari hawan jini ya kama ka da shi ba kuma karki mamakin duk wani abin da aka ce wai namiji ya miki wallahi kada ki mamaki in dai dan wannan zamanin ne in gaya muku wani abu har wanda ba su yi aure ba ma ana yaudarar su wata baiwar Allah wani ya zo yana neman ta yarinya karama innocent yar shekara goma sha ko ashirin bata cika ba ta saki jiki ta yi soyayya da yaron nan iya so ta nuna iya ƙauna Allah Allah take a aure da shi saboda kawai tana son sa tana ƙaunarsa malam kaji wurin yadda ya shiru saboda na zo magana soyayya ko ku ji da kyau kaɗan ne daga cikin yaudarar maza duk yarinyar da bata san yaudara ta ɗa namiji ba zai kai ki ya baro ni namiji ne amma dole in gaya muku gaskiya da yawa daga cikin maza akwai mayaudara ta gama masa dukkan ƙauna ta ba da rayuwarta gare shi har an saka rana aure wallahi malama ashe ba da kyakkyawan niyya ya zo ba lallaba ce yake yana janta yana janta yana janta ashe mutuncin ce yake so sai da ya san yadda zai wata rana ya kwanta da yarinyar nan ya tabbatar ya sadu da ita ya biya bukatarsa a kanta ba a ɗaura aure ba ana gama wata ce malam bayan sati ɗaya sati biyu kawai sai na ga mutumin nan ya canja mu an saka rana aure ita tana ganin ai ba komai tunda an saka rana aure dai ai dai za ta aure shi wannan shine mentality wannan shine tunanin daga yawa daga cikin wasu wawayen yara yan mata a cikin ku ki sake jikinki ki bari wani namiji ya zo ya lalata da ke ya taba jikinki ya ji daɗi da ke bai biya sadaki ba daga ƙarshe ya zo gudu ya tafi a barki ya barki da bagin ciki ya barki da ɓacin rai har yanzu yara 'yan mata ba ku waye ba ba ku zama wayayyu ba ya aka yi ya aka yi mutumin nan kawai sai ba ta haƙuri ya ce gaskiya sai dai ke haƙuri ba zan iya auren ki ba ni ba zan iya auren ki ba tai kuka tai kuka tai kuka yace ki yi hakuri ke kuma kaddararki kenan ki dauka wannan shine kaddararki a rayuwa haka rayuwa take wance haza wassalam za ku dan bani minti daya za ku dan saurara shi yasa yana cikin kuskuren da zaki yi ke binta maryam hadiza aisha talatu kande dudu fatima yana cikin kuskuren da zaki wai saurayi daga zuwa yana zuwa hira ya rinka zuwa yana taba jikinki yana jin daɗi da ke yana kaza yana kaza akwai wanda kullun idan yazo sai yayi abin da zai yi da yarinya da zai aura wai aurenta zai yi ta saki jiki ba su da kirki sai ya gama jin daɗi da ke zai falla ya gudu ba za ki ji shi a ko'ina ba sai a onace ko inugu ki daina bari nesa nesa zauna can ina nan mu yi ta gaunar juna amma magana ka ɗauki hannunka ka taɓa ni ba zai yi ba saboda baka ba da sadaki ba kuma haramun ne Allah ya haramta in ku kuka ci gaba da yin haka kuna cikin fushin Allah kuma Allah bai zai kyale ku ba wannan yarinya in takeice muke zance babu kukan da bata yi ba ta zubar da hawaye mutumin nan ya falla ya ƙara gudu ya yi gaba a lokacin ta bugo waya take neman shawara a wajen malami daga cikin malaman addini yaya za ta yi na ce abin da za ki fara yi tukunna yanzu ke maza ki roƙi Allah ki ce Allah ya sa bai sa miki ciki ba ƙwarai ƙwarai kuwa zai iya yiwa wannan saduwar ta farko ya miki ciki ya barki da jangongon ya barki da bala'i ya gudu yaya zan yi ki san hanyar da za ki ki tabbatar ba a sa miki ciki ba na biyu ki sani cewa kin haɗu da mayaudari maha'inci na uku ki je ki istibra'i ki cigaba da addu'a kuma yanzu kin dau darasi sauran wani namiji ya zo hira gidanku ki sake masa kuma yau fa malam Allah ya kawo mu lokacin da ƴan mata wai idan miji wai saurayi yana neman ta wai in zai je wani guri wai sai zo dauke ta mota wai zo ki raka ni ba kwa yi bai aure ki ba fa zo ki raka ni ya je ya ji abin da ne hatta kai ga yau samari sukan iya ɗaukan yarinya su tafi da ita wani gari su je su yi kwana biyu kwana uku ya kama musu hotel wai budurwarsa ne kai ina son gaya muku wallahi akwai fatawar da aka bani aka mun fatawa kan wannan wai saurayi ne wai yana neman yarinya wai fa bai aure ta ba wai ya biya musu kuɗin umra ya mata fasfot ubanta iyadda suka hau jirgi ya je ya kama musu hotel wai umra wai ya tafi tare da ita ba wai da ita da uwarta ba ko da kaninta a daga shi sai ita daga nan ma za su biya ta dubai zai je ya sayo wasu kaya daga nan da kuma tana murna wai ita wai ta samu masoyi inna lillahi وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sai ya gama zagaye da ke ya gama biyan bukata ya gullar da ke kin ji misali ɗaya na yau daren maza ga wata ita kuma samu ta ta makale wani tana son su tace a duniya ni ba zan auri kowa ba in ba kai ba kun san haka suke in suka sha ruwan rashin hankali ba abin da ba sa faɗa ni wallahi wallahi Allah shi ne shaida ni ai ni ba matar kowa ba ne face kai
ki gama rantsarar ɗanki na banza za ki sha mamaki in dai namijin wannan zamanin ne ta jira shi a yanda take faɗa da bakinta ta kai kusan shekara tara na ce to wannan tun yaushe aka fara soyayya nan yana ta bata uzuri yana ta bata uzuri har ta gama makaranta har ta samu aiki ta ki ta auri kowa shi take jira wannan ina yi muku nasiha ne ga mata masu jiran maza hajiya ke ba a jiran namiji dan bai da garanti bai da tabbas in kin ci sa'a iyaye sun shiga cikin maganar sun yi kare kare wataƙila da bakin iyayensa in kin ci sa'a wataƙila ya cika miki alƙawari amma da yawan su ba sa cika alƙawarin motarta sai ya zo ya ɗauka ya tafi harka idan zai yi tafiya bai da kuɗi sai ya bugo mata waya tunda tana albashi ita take biya masa idan bai da kuɗin kashiya ta ce wallahi wallahi malam har pocket money nake bashi ni kam ina nan ina zaman jiran ga miji zan aura ta ce malam bayan an ɗauki waɗannan shekarun wuf wata rana ba aune kawai sai naga a social media yana yawo cewa wai wane yayi aure tace what what ayar boko ce what wai me nake ji haka yayi aure waye wannan saurayin da ta zauna tana zaman jiransa wannan saurayin da ta zauna tana zaman jiran shekara tara yayi aure ta kira shi tace wane labarin da nake ji gaskiya ne ya ce tabbas garanti lalle na yi aure ta ce aure ni ka aura kowa ya ce wata na aura ta ce meye matsayina ya ce wallahu alam wallahu alam ta sha kuka ta yi baƙin ciki ta zubar da hawaye amma ki duba soyayya irin ta mace ki duba soyayya irin ta mace kin san me tace masa dan Allah ko za ka yi ta biyu da ni wallahi ya ce eh zan yi shawara in gani ya je ya samu uwarsa ku ji fa ya je ya samu uwarsa ya ce hajiya gashi gashi mun yi soyayya muna tare da wancan shekara kaza ga abin da kuma ya zo ya faru kaza kaza ta ce ko zan ƙara aure sai uwarsa ta ce ka je ka gaya mata kai yaro ne ka yi karanta yanzu ka yi mata biyu ta je ta nemi miji wata ta yi tagumi ta kifa kai ta yi shiru wataƙila ko na faɗi wani abin da ya shafe ta in kin shiga wannan layin ke maza ke fita wallahi amma shawara ce na baki maganar ki zauna kina jiran wani namiji a wannan zamanin ka shirya za ka yi aure bismillah baka shirya ba ni a kasuwa nake duk wanda Allah ya fito min naga na yarda da shi zan aure shi kurum kuma hajiya ina baki shawara ke ma ki kula abu na biyu ki kula da yayanki ku sa yayanku a makaranta don yayanku su ne rufin asirinku yayanku su ne jarinku manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi cikin ribar da uba ko uwa za ta samu akan ɗa shi ne awwaladun salihun ya lahu ko mutum ya mutu ya bar ɗa salihi ɗan ƙwarai yana masa addu'a idan baki kai yayanki makaranta ba in baki sa yayanki a islamiyya ba idan bai kita suka haddace Qur'ani ba in baki ba su ingantaccen ilimin boko ba ba lalle su samu shiriya ba za su wayi gari su tashi a layin yan kwaya barayi mazinata kin shuka sharri a cikin al'umma kin yi naƙuda ta banza kin bar wa mutane masifa da haka ina ba da shawara lallai ku rinka kulawa da tarbiyyan 'ya'yanku don su zama muku alkhairi su zama qurratu ayunin hasken rai a gare ku abu na uku ki daina barin wajibinki na kula da gida kin ga na gaya miki kina cikin matsala tun ɗazu to ke ɗin ki kula ke ɗin ki sa ido ke ɗin ki lura duk abin da ya zama dole a kanki kada ki je kiyama ga wahalar rashin samun miji na ƙwarai ga rashin jin daɗin gidan aure kuma ki mutu Allah miki azaba cewa baki kula da hakkin gida ba tarku wajibatul baiti musibatun azimatun barin abubuwa na wajibi na kula da gida ba ƙaramar musiba ba ce wannan kuma yutabaru daya'an lil bait rugurguza gida ne bata gida ne da wanda ke ciki kuma wa yatarattabu alaihi tafakkukil usra ya lalacewar iyali bajewar iyali hissiyan wa ma'anawiyan a zahiri da baɗini shine yake faruwa matukar kika watsar da kula da tarbiyyar yaya kika watsar da kula da gidanki kika watsar da kula da mijinki kika watsar da kula da wajibinki gida zai mutu gida zai lalace in namijin wannan zamani ne bai damu ba in abin ya lalace koranki zai dake da ƴaƴan sai je ya aure wata yarinya budurwa ƴar shekara 16 17 su je su ta sheke kayarki su je su ci sheke kayarsu ke kuma an barki kina nan kina cin zawarci abu na hudu al-ihsanu ila zawj wal ihsanu ila aqaribi zawj ina miki wasiya yar uwata ki kula da kanki ki rinka kyautata wa mijinki ki rinka kyautata wa dangin mijinki wannan yana cikin al'umuru al'asasiya abdaruriya abubuwa wanda foundation ne tilas ne na dole a rayuwar aure idan ana so a ji daɗi kar ki damu an shiga hakkinki amma ke ki sauke nauyin Allah a kanki abu na biyar at-tajammulu lizawj yi wa miji ado yi wa miji kwalliya karki yadda mijinki ya rinka ganinki da kazanta karki yadda mijinki ya rinka ganinki da mummunan yanayi namiji yana rena mace da wuri idan ta zama kazama yanzu namiji zai iya zaginki akan kazanta yanzu namiji zai iya kaurace miki akan kazanta yanzu namiji zai iya yi miki kishiya da wurwurin saboda ke kazama ce yanzu namiji zai iya kauracewa abincinki saboda kazantarki duk yadda zaki karki bari jikinki ya canja ki zo kusa da mijinki matar kwarai da ta san me take yi ba ta bari da warin gumi a jikinta ba ta bari da tsummokara a jikinta masu ɗoyi ko fitsarin yara ta je kan miji ba a zuwa wajen miji da wannan ki rinka tafiya da haske ki rinka tafiya da kwalliya karki wasa da koda karki wasa da kunshi da lalle karki wasa da turare na hamata karki wasa da man gyaran gashi karki wasa da humra karki wasa da turaren da ake shafa idan za a kwanta bacci koda ba za a yi alakar aure da miji ba ki shafa turaren ki koda sha'awa za ta tashe shi da daddare ya murgiro ta bangaren ki sai dai ya ji kanshi yana dukansa wannan haka ake yi wa mazan wannan zamani wata ta ce wallahi ta gaya mijinsa wallahi ƙaryarka ka tumce ni da ƙazanta ko rashin kula kai ka san ba kowace mace ce za ta iya bugawa da ni ba na ce kin burge ni wallahi ta ce ni ka taɓa ganin da tina ka taɓa ganin ƙazanta ta ka taɓa gani na a wani yanayi ba daidai ba ina iya ƙoƙari ba na bari ka gani a cikin wani yanayi mummuna amma duk da haka ni ban zama ɗan adam a wajenka ba sai wayoyi kake tayi da matan banza sai hira sai chatin da matan banza na gama kashe kaina da kwalliya da ado a kanka na yi duk abin da zan yi a kanka amma baka mai da ni ɗan adam ba amma duk wacce za ka je ka nema ina maka rantsuwa da Allah ba za ka samu wacce tafi ni ba kin ga wannan matar ta fa shirya wacce bata shirya ba bata isa ta faɗi wannan magana ba to haka ake so ki rufe bakin miji amma miji yazo yana miki tsawa saboda kazanta miji yazo yana wulakanta ki saboda datti a jikinki wai mace ta zo kusa da miji ka ji miji yana cewa wance kin yi wanka yau kuwa haba haba haba wani zuwa kai kusa da shi haka bini bini ana hira sai da ya ji gab gab gab haka wallahi ko ai al'amura ne sai dai a hankali kakakab kakab sai rangwashin kanta ya aka yi waya she kwarkwata ne a kanta ni nace yanzu kan daman ba an daina kwarkwata ba ai na dauka yanzu ba kwarkwata ashe wai har yanzu akwai mata masu kwarkwata abu na shida mura'atu halin zauj lura karanta miji ki karanta mijinki kamar yadda kike karanta littafi ki gane shi yana so baya so baban wance na san baya cin kaza baban wance na san baya son kaza matan da suka kware da zaman aure a gidajensu wallahi sun san mijinsu a tafin hannunsu yake ba abu nasa da bata sani ba ta san iya awannin da yake yana bacci duk irin abincin da yake so ta sani duk kuma abin da baya so ta sani duk lokacin da yake son hira ta sani in ta ji yana faɗin wasu maganganu ta san ina ya lura idan ta ji yana kaza ta san me yake nufi in ya fara magana kaza ta san zai mata rashin kirki ne ta gama karanta mijinta in kin karanta miji yana tafin hannunki wallahi zaki daɗe da shi baki samu matsala ba saboda da yazo zai yanka miki tsiya kin gane halinsa sai ki maza ki kauce bawa miji hutu i'ta'iz zawj i'ta'uz zawj ar-raha mace ta kwarai ita ce mai bawa mijinta hutu raha kamar yaya hutu babban abin da zaki mai da hankali a kansa da zarar mai gidanki ya zo abinci karki yadda mai gidanki ya ce ina abinci na amma wallahi yanzu matan yanzu sai dai Allah isa wake kawai miji zai dawo yana ta jira ya zo da bala'in yunwa amma wallahi sai a ce da shi in ka ci sa'a a baka hakuri a ce za a kawo maka nan da minti talatin da bakwai ai wannan kaɗan ne daga cikin wulaƙancin ku ai miji ya ciyo uban yunwa wata ma farashin kirki wallahi ko ruwan sha ba za ta kawo ma ba ruwan sha ta kawo ma ruwan sha ka ɗan fara da shi kin kashe kanki kin kashe aurenki kin kashe rayuwarki wannan ta sa nan da nan suke muku kishiya wallahi yaushe namijin wannan zamanin zai yadda da wannan wulakanci ya zo gidansa ba gama mai abinci ba uwarsa za ta ce masa kai wawa ne kai bawanta ne ka dalla ka je ka nemo wata za mu taimake ka ka je ka ƙara mata kishiya laifinki ɗaya ba kya yi wa mijinki abinci akan kare kin ga sakacinki ya dawo ya jawo miki masifa a wajenki a fahimtarki hana miji bacci ta yaya mai gida ya zo yana bacci kin san mijinki yana bacci daga safiya har zuwa karfe kaza kin bar yara suna kwalle-kwalle suna jefe-jefe suna efe-efe kin bar wani fitinan na almajiri alazi waidi alazi waidi me alazi waidi ya tashi mijinki da bacci an zo ana kwankwasa kofar gida ana dukan kofa mai gidanki yana bacci ba za ki iya cewa mai gidanki yana bacci a sauƙaƙa masa ba ba za ki iya yin duk abin da kwantar da hankali mijinki ba yau fa ta kai gaba kwa iya barin mazajen ku su bacci da rana shi yasa da yawan su ba sa iya dawowa gida su bacci rana saboda bai da hutu a gidan shi duk wanda ya sallama sai kin tashi mijinki wa ya gaya miki haka ake yi idan mutum yana bacci ko sallah an sauke masa nauyi sai ya farka to yaya mutum zai zo yana kwance yana bacci baban momi baban momi ana sallama ya tashi yana murja bacci sai ya je ya tarar da wani roƙo ya zo yi dan Allah kwanan masara nake nema kin kashe baccin mijinki ya je ya yi ni yana aiki jiya ya kwana a wajen aiki amma baki iya ba mijinki hutu ba ko da daddare akwai mijin da ya ce mun wallahi malam in wani abu ya shiga tsakanina da matata ba ta bari ne bacci wallahi kai faɗa ya ce malam wallahi malam ta iya tsiya karfe biyu da rabi uku sai dai in ganta zaune akan gado sai dai in ji tana tana buga tana tashi ya ce lafiya ta ce ina ku lafiya tashi ina da magana ne da kai ya ce yanzu dan Allah dan Allah yanzu maman baby yanzu dan Allah karfe uku yanzu nake so a yi maganar yau da daddaren nan za a yi ta ta ƙare ka tashi kawai magana nake da shi da kai ya ce dan Allah ki kyale ni wallahi haka za ta tashe shi ce ta zabga masa kuka tana faɗa mai baƙaƙen maganganu wallahi ina gaya muku yan uwana mata ba zan iya irga namiji nawa ya kawo min wannan matsalar ba akwai wanda ya ce min mun yi sulhu fa da matar na mata faɗa na ja mata kunne akan wannan ya sake kira na washe gari ya ce malam ko jiya ko jiya da muka rabu da kai wallahi bata banni nayi bacci ba na rantse maka da Allah karfe hudu da rabi ban shirya ba dole na tafi masallaci da wuri na riga ladanin mu ma zuwa shi yasa wasu suke cewa in ka ga namiji yana yawan sammako zuwa masallaci wani lokacin yana riga ladan to ka bincika da walakin goro amiya ba mamaki matarsa ce ta hana shi bacci halin ku iyaye na mata in ana tonawa ba ku da kirki wasu ku ba su da kirki wasu ku ba san ya kamata ba malama kin san akwai matar da za ta zo ta tsaya ta tsare mijinta ta ce ba zai fita ba ina da magana da kai abu kaza din da kai wallahi ban a isa ba ni ban yadda ba ni zan da kai wa kaza wallahi tallahi likka kaza kaza kaza kaza ta ta bala'i kin ga hakan nan tana kada hannu in yayi wasa fa buge shi za ta yi yanzu wannan daidai ne tambayan ku nake daidai ne to shi yasa kuke wahala a gidan auren ku ba kwa mutunta mazajen ku ba kwa kimanta su ba kwa daraja su ba a nuna wa miji yatsa ba a yi laifi ne ba a magana mai gida yana magana kina yi ba a yi laifi ne idan kin yi fushi ranki ya ɓaci ki bi hanyar da za ki yi ki nuna masa ranki ya ɓaci don ya gyara amma ba a yi wa miji rashin ladabi shari'a ta hana abu na bakwai ihsanu tabkh iya abinci iya abinci iya abinci jari in gaya muku wani sirri mazan wannan lokaci suna iya rike suna iya rike mace su yi haƙuri da duk matsalolinta in ta iya abinci ko da baya samun gamsuwa da ita ko da tana da wasu matsaloli amma in ya tuno abincin da take masa take ɗaukan hankalinsa wallahi ana iya rike mace saboda wannan ɗaya ɓangaren ana iya sakin mace kuma dan bata iya abinci ba ba sai na yi dogon turanci ba ya rage gare ki kin iya girki ina miki murna baki iya girki ba kin mutu kin gawa ki tafi makaranta nemi manyan mata su koya miki yadda ake abinci kala kala kala yanzu fa saboda tsabar rashin basiran matanmu wai sai mace ta zo ta same ka wai da safe wai tana ma tagumi in za ka fita sai ka zo za ka fita to me za a dafa yau haba kina yi ko ki daina yi ai ai kina da littafi abinci kala kala kala kala kala kala kala yau kaza gobe kaza ɗazu ba na gaya miki ki san halin mijinki ba kin san abincin da yake so kala ashirin in kin yi yau ki canja amma ba ku da basirar gane irin wannan abun kuna wahal da mazajenku a tukunya wata kuma idan ta rike nau'in abinci iri ɗaya shi za ta yi ta gasa wa miji azaba dan wake yau gobe dan wake jibi dan wake gata dan wake citta dan wake masoro dan wake dan wake dan wake dan wake haba yar wake ko mutanen makarfi ba sa cin dan wake ne wata idan ta rike maka wuta da wani nau'in abinci guda ɗaya kullum ka zo ka bude kwano shi zaka gani haba hajiya haba hajiya namiji sai da canji in an yi kuka yau gobe a yi yakuwa in an yi yakuwa gobe a yi kubewa idan an yi wannan a yi wannan in an yi wannan a yi wannan in an yi wannan a yi wannan haka ake yi da safe a yi wa mutum kaza yau gobe a canja a yi masa kaza shi yasa muke ta gaya musu su cika muku kicin ɗinku da kayan abinci su ga burgewa wajen nau'ukan abinci wallahi idan mace ta samu wadata a abincin karyawa kaɗai tana iya yi wa namiji abincin karyawa kala biyar amma talauci na san yana da tasiri a kai ku yi haƙuri abu na takwas karki yadda wani abu ya shagaltar da ki da da harkar gidanki duk abin da za a je a dawo ba maganan wani biki ba maganan wani taro ba maganan wata ziyara duk abin da ya shafi zai taɓa lokacin dawowar mijinki zai taɓa lokacin dawowar makarantar 'ya'yanki zai taɓa lokacin kula da mijinki kar ki yarda da wani abun ki ba su uzuri wallahi muna da taro za a je kamu za a je kaza za a yi walima karfe kaza ce eh to zan zo in sa albarka amma da zarar karfe kaza ta yi zan dawo gida saboda mai gidana zai dawo ba zan bari ya dawo gidana yana kwashe kwashe a kicin ba bai same ni ba zan iya samun matsala gaskiya ku yi hakuri ku je ku ci gaba da taron ku ina tare da ku ɗari bisa ɗari amma zan je in kula da 'ya'yana zan je in kula da mai gidana da yawan ku abin da yasa mazajen ku ba sa bari ku fita kuna shiga hakkin su ne mutum ya dawo da yunwa akwai namijin da baya sayan abinci a waje baya cin abincin sayarwa shi abincin matarsa yake ci amma zai dawo ya tarar da wai matarsa wai ta tafi wai gidan yini akwai wulakancin da ya wuce ki kiki wa mai gidanki abinci kina can gidan yini gayyaso da karelu da yake biya kwano miji ya zo babu abin da zai ci kaga miji ya ji mai kifi a sai kifi yana ta mai kifi tsaya zai tura a siyo masa kifi saboda matarsa ba ta nan kiga miji yana aikawa makota ana siyo masa shinkafa da wake ina matarka ta tafi gidan yini ta tafi gidan suna suna fa akan suna wai mace ta je ta yini akan suna me zaki zaki kara mata wata haihuwa ne abu na tara ku kula da ayar da Allah yake fala takhdana bil qawli فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أبنى نكسون شيدكو ki zauna a gidanki kar ki zama kaza sarkin yawo ki kula da gidanki kar ya zama ana neman ki ba a samun ki a gida ƴaƴa ba sa samun ki mai gida ma baya samun ki a yawe kullun kina bin gidan makota za su gaji da ke kullun kina bin gidan kawaye za su gaji da ke kullun kina kai ziyara gidan dangi za su gaji da ke ko annabi a hadisi cewa ya zurgibban tasjad hubban in za ka yi ziyara ka rinka kaiwa kana dan daga kafa kana dan daga kafa ba kullum kullum ba sai mutane su soka sosai ba kya zama a gida Allah kuma ya ce wa karna fi buyuti kunna ki daina fita irin ta jahiliya kina caba kwalliya da ado mace za ta fita ta zo gaban miro minti talatin da bakwai tana shafa hoda tana gyara kirjinta tana duba kazaɗinta tana duba kuibinta ta sa kaya matsatsu tabarrujal jahiliyyatil ula kin fesa turare kin manta me sa turare ta fita mazinaciya ne manzo Allah yana faɗa ayyu mamra'atin istadarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta don a ji kanshinta mazinaciya ce ko da masallaci kika je ko da makaranta kika je ko da gidan baban kika je ko ina kika je ba a fesa turare idan za a fita sai dai ki sa turare irin na mata wanda kanshinsa baya tashi ku daina gwalangwasan zance ƙur'ani ya ce fala ta takhdana bil qawl fala takhbana bil qawl ku daina zuwa kuna murde murya an zo ana sallama da mijinki baya nan kawai ki ce baya nan sai kin murda murya saboda ki yaudari wanda yake sallama in mace tana so ta yaudari namiji daga maganar da za ta yi da shi kawai tana iya yin magana ta tada hankalin namiji magana ta tada sha'awa ga namiji ko waya mata suke suna da hanyoyi sun fi dubu ɗarin banza da suke yi na su yaudar namiji Allah ce fala takhba'na bil qawli ku daina gwalangwasan zance da karya murya wa qurna wa kulna qawlan ma'rufa ku rinka faɗan zance sananne a shari'a waɗannan su ne abubuwa guda goma da nake so na yi muku nasiha bayan wancan shimfiɗa da na yi ina kan hanya insha Allah za mu tafi Kano za mu dakata kuma na san akwai 'yan tambayoyi bari in dakata a nan abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya mun afuwa wacce na faɗa ta ji ba daɗi na ga wasu ransu ya ɓaci Allah ya baki haƙuri mazan da aka faɗa su ma suka ji ba daɗi Allah ba ku haƙuri Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sa albarka a wannan gari kuma Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya biya bukata kowacen ku Allah ya mai da ita gidanta lafiya marasa aure a cikin ku Allah ya ba su mazajen arziki mazajen kwarai zawarawan cikin ku Allah ubangiji ya ba su mazajen kwarai waɗanda suke dattawa tsofaffi marasa aure Allah ya sa a gama da duniya lafiya وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai dai nan saboda wannan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya dora masa a mizanin kyawawan ayyukansa malam akwai tambayoyi da yawa wanda ƴan uwa mata suka rubuto tambayoyin nan sun haura ɗari amma mun san saboda uzurrurruka muna kan hanya mun rage su da yawa kuma waɗannan ɗin ma da muka ɗiba malam sai dai ɗan shashafe su a rubuce dan mu samu mu koma zuwa inda muka fito malam wannan ta farko tana cewa wai ita tana son wani bawan Allah ne amma ta kasa gaya masa saboda ita bata san halaccin ko ya halatta ta gaya masa ko bata sani ba
a saurara ko ku yi shiru ko mai addu'a mu tashi yalla ku shiru an situ ya halatta idan mace ta ga wani bawan Allah tana son sa ta gaya masa cewa tana son sa idan ta duba ta ga ba wulakanci ba tozarta ba cin mutunci dan wani namijin in kace kana son sa to lokacin zai wulakanta kai wulakanta iyayen kai wulakanta zuri'ar kama da haka sai ki duba ki gani mai mutunci ne mai kima ne ta yadda an gaya masa zai amsa abu na biyu ba lalle ki gaya masa da bakinki ba ki rubuta ki aika masa in ma haka ba za ta yi ba ki wakilta wani ya gaya masa ko ki wakilta wata ta gaya masa duk wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci abu na uku iyaye na mata ina muku nasiha ba fa dole ne idan kin ga wani kina son sa ba kuma shi ma kuma in an gaya masa ya ce yana son ki ba ke ai zaba kika yi darjewa kika yi gani kika yi ya miki to shi ma yana da right yana da choice yana da right ya zaɓa yana da ‘yanci ya zaɓa ke kin gaya miki shi kuma wataƙila ba irinki yake so ba wataƙila ke gajeriya ce Allah miki albarka shi kuma doguwar mata yake so wataƙila ke fara ce shi kuma baƙa yake so wataƙila ke mai ƙiba ce shi kuma siririya yake so wataƙila sakandare kika gama shi kuma mai digiri yake so wataƙila digiri kika yi shi kuma ya fi son yarinya ƙarama da bata wuce sakandare ba wataƙila wataƙila wataƙila ana iya samun bambancin ra'ayi na soyayya tsakanin miji da mata ko saurayi da budurwa da haka in kin taya wani kika ce kina son sa shi sai kuma ya ga baya son ki to bai laifi ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta yi mai magana ta ce tana son sa ya kalle ta sama da ƙasa ya ga baya son ta yi shiru bai ce komai ba ashe ba laifi bane dan kin yi wa wani magana bai baki ansa ba to da yawan ku akwai wanda ba sa ganewa in sun yi wa namiji magana bai ba da ansa ba shekara ɗaya bai ba da ansa ba shekara biyu sai ta ce wallahi soyayya ce bai gama shiryawa ba ne baya so ne kuma yana da mutuncin da ba zai iya ce miki baya so ba ko kuma ya ce miki shi bai shirya aure yanzu ba ko kuma ya ce miki sai ya yi shawara da iyayensa ko kuma ya ce miki ki dan jira kawai a'a in namiji kuma yana son mace shi yake bibiya kidimewa namiji yake in yana son mace duk suna kawo mana su ce mu yi musu addu'a yi suna neman wance da haka ku daina kwallafa ranku akan wasu mazajen da basu san ku ba ko ba sa yin ku ko kaza wata baiwa Allah ta taba kira na a waya tete mun magiya Allah annabi tana roko Allah in taimaka mata dan Allah nace meye kawai sai ta kira sunan wani malami wani babban mutum sananne a nan kasar tace ita a duniya ta yi wa Allah alkawari in ba shi ba ba za ta yi aure ba na ce a a a a dakata dakata ta ce malam wallahi na sani abokinka ne na sani kuna magana da shi na sani kana kusa da shi amininka ne don girman Allah ka yi min alfarma ka haɗa ni da shi ya aure ni na ce a a a a a a ba ki zo da gaskiya ba shi yanzu wannan wanda ke faɗa mata irinki irinki guda nawa ne suke cewa suna son shi yanzu ke da kika ce kina son sa yanzu kina da tabbacin shi kuma kin masa wataƙila yana da ra'ayin irin matar da zai aura ko kudan malami ne kawai shi kenan kowa aka kawo masa sai ya ɗauka ta annabi to kuna da kuskure ta ƙwallafa rai wata rana kira na ta tana kuka na ce ni na san shi kuma na sani ko na gaya masa dariya zai kuma ya mun san irin wani abubuwan suna faruwa kar ki bata wa kanki lokaci in kina so za a sama miki wani miji ba shi ba ta ce a'a sai shi to sai ki je ki ta yi Allah kiyaye hanya
malam wannan tana cewa me hukuncin mahaifiyar da take zagin ɗayanta take tsine musu akan ɗan abin da bai kai ya kawo ba idan sun mata har ta rika cewa wai su lalace in su lalace din ina ruwanta
wannan ba karamar masifa bace wannan kuskure ne kuma mun sha faɗa a karatu muna maimaitawa ya zo a hadisi cewa manzon Allah ba la'an bane manzon Allah baya yawan tsinuwa ba mutum ne mai tsine mutane albarka da la'antarsu ba idan har uwarki mahaifiyarki tana da wannan ɗabi'a to ta shiga hanya ta kuskure ta shiga hanyar lalacewa a kanta ita kanta ba a tsine wa yaro ba a la'anta ba a tsinuwa haram ne kuskure ne kuma wannan yana nuna cewa mahaifiyarki ba ta je makaranta ba don gaskiya da tana zuwa makaranta duk wacce take zuwa makaranta ba za ta tsine albarka wa 'yarta ba da haka a yi ƙoƙari a gyara kuma a yi ƙoƙari a daina wallahu alam
akramu kallah wannan ta ce wai meye hukuncin haɗa sallah
ya halatta idan da uzuri a haɗa sallah ko a za da la'asar ko magariba da ishayi saboda ruwan sama ko tsoro ko duhu inda daddare ne amma haka kawai a ta haɗa sallah wannan yan shi'a ne suke haɗa sallah haka kawai ke kuna tabbatar ba yar shi'a bane tunda ku kika zo nan masallacin in kuma dai shi'a ce kika zo to muna miki fatan Allah ya sa ki gane addini ki dawo kan sunna Allah ya gane da mu
malam wata matsala ta zo nan garin makarfi muna neman yayewarta daga Allah subhanahu wataala wai idan yanzu mutum ya fito yana neman aure sai a sa masa sharadi ko dai a ce sai ya nemo wacce ice nema din aikin da za ta yi ko kuma sai dai ya dauki nauyin sa ta a makaranta musamman school of health technology dinnan da ake yi a nan garin sai a samu su shi a ce sai ya nemo mata wannan makarantar ko kuma ya nemo mata aikin da za ta yi in kuma ba haka ba a kashi kan ga auren
ƙarin bayani akan hada sallah ana iya hada sallah idan an yi tafiya musafir kenan mana dai ba a yin sallah sai da uzurin da shari'a ta yadda a hada sallah abu na biyu duk wani sharaɗin da iyaye za su iya kawowa akan aure in dai babu shi a littafin Allah da sunnan manzon Allah fa huwa batil ya zama lalataccen sharaɗi babu shi a addini cewa in zaka auri mace sai ka sama mata aiki babu sharaɗi a addini in zaka auri mace sai ka nema mata makaranta ka ɗauki nauyin makarantarta nauyin makarantarta da iliminta lokacin da take ainihin wato gidan iyayenta yana kan iyayenta idan kuma mutum ya auri mace babu shi a addini a lazumta masa a ce dole sai ta yi karatu don me don saboda babu shi karatun addini shine dole kuma ba kwa cewa dole za su yi karatun addini sai boko idan miji yana da ra'ayi ta yi sai ya kai ta idan bai da ra'ayi zaman aure za ta yi zaman auren shine asali ba yawon ba ba zirga-zirgar ba amma in miji ya yarda da matarsa ya aminta da tsoron Allahnta zai iya kaita ta yi karatu a cikin maza a makarantar da akwai maza da mata makarantar da malamai ne maza suke koyarwa ya yarda da imanin matar ya san ba za ta ci amana aure ba zai iya barin ta je ta yi aure ta yi karatunta amma yanzu haka kawai mutum yana neman yarinya bai san hankalinta ba bai san kamewarta ba bai san tunaninta ba a zo a kafa mai sharaɗi wai cewa wai in ya aure ta wai dole sai ya bata ta yi health technology ko ta yi kaza sai ta yi kaza sai ta yi kaza idan ya ga hankalinta shekara ɗaya shekara biyu ya ga tsoron Allahnta ya ga kamewanta ba mace mai bin maza ba ba mace mai fitina ba zai iya barin ta je ta yi muna ba da shawara mazaje in kun auri matan ku kusa su a makaranta ta addini da ta boko musamman karatun lafiya muna kwadaitarwa kullum a wa'azukanmu da karatukanmu a bar mata su je su yi karatun lafiya da za su taimaki ‘yan uwansu mata su taimaki addini amma shi ma sai in yarinya mai hankali mai kamewa yanzu akwai wacce wannan satin na ke warware kes ɗinta ta ce mijinta ya hana ta zuwa makaranta na ta faɗa na ta faɗa wallahi sai na ce kai na san halin ku mata kira mun mijin haɗan da shi sai ce malam haka ne na hana ta zuwa makaranta na ce me dalilin ka yace kwarai ku akwai dalili yace gaganta nan ba ta tsoron Allah yace wallahi tallahi malam idan ta fita da sunan ta tafi makaranta Allah kadai ya san inda take zuwa sai dai a bugo min waya a ce an ga matarka tare da su wance sai dai a bugo min waya a ce matarka ta je gidan wani yace malam dan me zan bata ta je nace kana da gaskiya na ce ke ba kya tsoron Allah za ki zo ki min fatawa da kudindine ni da raina ya ɓaci na ce dan me zai hana ta daidai ta nemi ilimi dan me zai hana ta kaza in dai tana da kamewa ya ce ba ta da kamewa ya ce na sha samunta tana kiran wasu maza a waya sai ta ɓoye sunan namijin ta sa suna wani ya ce me irin wannan halin malam su ne kuke ba da shawara a basu je makaranta su yi karatu na ce ba su ba ne don haka kar wata yarinya ta zo ta fitini saurayin da yake neman ta da aure wai sharadi sai kin yi karatu yau waye san hankalinki da kamewarki ma waye san cewa ma zaki zaman auren ko ba zaki ba nawa ne a cikin ku suke zuwa suna zaman auren suna hira da wasu maza nawa ne a cikin ku suna makarantar suna hira da maza nawa ne a cikin ku maza suke rage musu hanya nawa ne a cikin ku za su je lakca su zauna duwawu da duwawu da namiji nawa ne a cikin ku wanda namiji yake sai mata abincin rana a makaranta shikenan kawai sai ku zo ku yi mutane fatawa da gudundune duk mutumin da ya ga zai bar matarsa da je karatu wannan abu ne mai kyau ya batta ta je ta karatu amma in ya yadda da imaninta ya yadda da tsoron Allahnta ya yadda ba za ta tozanta hukuncin aure ba in ba haka ba ya zaunar da ita a gida ta zaman aure shine asali ba wai ta fita tana yawo ko ta je da sunan kasuwanci ko da je sunan karatu ba ko nutsu ku san me kuke yi kuma iyaye ya kamata ku zama kuna sanin abin da kuke sharɗantawa ku daina kafa dokar da Allah da annabinsa ba su ce a yi ba ‘ya'yan wannan zamani sai a hankali ana zaune a gidan auren ma yaushe aka tsira ballantana an sake ta tazo tana fita ga shegen yawo ba sa son zama ha amma a ƙarshe ku ba su dama su yi karatu ya ku maza musamman karatun lafiya bakin cikin da al'ummar musulmi suke fuskanta a asibitoci a yau saboda rashin mata masu karatun lafiya abin baya lissafuwa mutanen makarfi tun da Allah ya ba ku makaranta ta wannan health technology ku taimaki 'ya'yanku wanda suke da sha'awa suna da kwakwalwa da za su yi a ba su dama su je su yi karatun dan alal akalli a samu kulawar mata wajen haihuwa ga 'yan uwansu mata a samu kulawar mata wajen yin allura ga 'yan uwansu mata a samu ma- kulawar mata ga 'yan uwansu mata in an zo yin scanning in an zo yin kaza in an zo yin kaza wallahu ta'ala alam Oh. malam wannan tana al'ada kwana biyar ran na shida sai ta ga jinin ya ɗauki to kuma idan ta shiga na bakwai kuma sai ta ga jinin kuma ya sake dawowa shi ne take tambaya to ranar shida ɗin nan da yake ɗaukewa za ta yi ibada ne ko ko za ta haƙura ne sai wannan dawowar ya yi dawo ta ya gama ɗaukewa gaba ɗaya sannan ta yi ibada
amsar ita ce kamar haka idan ta saba kullum kwana shida in ta saba kullum kwana shida take yin al'ada ta duk wata sai ta rike kwana shida ta yi wankanta ta ci gaba da sallah ko da wani jinin ya dawo to wannan ya nuna jini ne na rashin lafiya wannan mace mumayyiza wanda take da tamyiz tana iya bambance tsakanin jini guda biyu jinin al'ada da jinin rashin lafiya macen da ba ta da tamyizi wacce take ba za ta iya gane jinin ba to za ta yi ta ƙarawa ta ƙara shi ta ta ƙara kwanakin ta ta ƙara kwanakin in ya dawo in ya kai kwana sha biyar to ta yanke ta ci gaba da sallarta da mu'amala aure wannan jinin jini ne na rashin lafiya ba jinin al'ada ba ne idan kuma zuwa yake yau ya zo gobe ya ɗauke yau ya zo gobe ya ɗauke wannan jinin da yake je ka ka dawo kenan to duk ranar da ya dauke in ta ga alamar daukewa to za ta yi wankanta ta yi sallah ta yi komai in ya sake dawowa kuma sai ta daina sallah ta daina sauran mu'amaloli da haka yanzu aikin da zan baki ki je ki duba mun wannan jinin da yake zuwa a rana na bakwai iri ɗaya ne da na ranar biyar da shida ki duba jinin in ya zo ki tare shi ki ɗan duba a auduga ko a tishu shi jinin al'ada yana da kalarsa manzo Allah ya ce inna damal haidi inda inna damal haidi damun aswadun yu'raf damun aswad yu'raf jini ne baki ana gane shi shi jinin haila duk inda yake yafi karkata zuwa ga baki baki ba ja ne gau ba duk matar da taga tana zubar da jini ja gau kamar an yanka akuya ko tinkiya to jinin rashin lafiya ne in kuma da ciki to jinin haihuwa ne kenan jinin haila yana da ƙarni yana zuwa da ƙarni jinin haila jinin haila yana zuwa da kauri guda-guda ko kuma kauri-kauri ko ko ko haka jinin rashin lafiya yana zuwa tsororo kuma shi normal jini ne haka jinin haila yana zuwa wani lokacin da ciwo a mara mace za ta yi ta jin ciwo kafin ya zo saboda ai datti ne yake fitowa to duk jinin da baya baki wannan alamar to ba jinin haila bane jinin ciwo ne kuma da yawan ku yau da yawan ku yau kuna yawan yin jini me yasa kuke yawan jini saboda ciye-ciye kuna zubar da jini na- na ciwo na rashin lafiya saboda ciye-ciye duk matar da ba ta kiyaye abincin da take ci an kawo wannan chocolate kinci an kawo wancan zaki kinci wancan kayan haɗe-haɗe kinci ba ki da kula shi yake taimakawa wajen lalata muku al'adarku sannan kuma da shaye-shayen magunguna shan maganin mata shan maganin ƙara haske shan maganin ƙara ƙiba shan maganin yana da tasiri wajen lalata muku al'adarku Daka duk jinin duk macen da take da wannan wasan jini to sai ta bi a hankali saboda yana da alaka da ibadarta idan kin ga jinin ya canja ki cigaba da sallar ki kawai jini ne na rashin lafiya in kun goma in kin ga kuma iri ɗaya ne da na shekaran jiya to shikenan ki daina sallah jini ne na al'ada kenan lokacin da ya dauke ki sallah lokacin da ya dawo kuma ba za ki sallah ba wallahi wallahi
malam wannan ita kuma cewa take al'adarta ta ɗauke karfe uku na dare to yanzu za ta rama sallar isha'i ne ko sallar asubahi za ta fitar ta
duk matar da al'ada ta dauke mata uku na dare to ana bin ta sallar isha'i za ta yi sallar isha'i saboda ai kun ga isha'in bata gama fita ba sai asuba ta zo ne shine isha'i ta fita gaba daya daka idan jininki ya dauke ukun dare to zaki yi isha'i sannan washe gari ki dora da asubahi wallahu a'lam
akramakallah wannan take cewa dan Allah a ja hankalin mijinta tana fa cikin wani hali domin gaskiya ta fara sha'awar fa wasu musafa a waje saboda gaskiya mijinta kusan shekara goma fa ba ruwansa da ita kawai kansa ita ne to ita fa ta fara kallon wasu maza a waje fa suna burge ta fa tana gudun kafa ta fada cikin wani hali
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke to kun ga kun ga abin da muka faɗa da za a karatu muke bayani maza suna kauracewa mata ɗazuma na faɗa na ce muku akwai wanda ta ce min shekarar ta bakwai rabanta da miji a shimfiɗa ba to ga wata ta ce shekara goma wallahi wannan zalunci ne ya kamata gwamnati ta fitar da wata doka akan wannan abin a rinka ladabtar da masu irin wannan ɗabi'ar wallahi kuma wannan mata Allah Allah ka bata mafita Allah ka bata mafita ya Allah ta yi haƙuri ta yi haƙuri duk matar da ta haƙura da miji shekara goma a shimfiɗa wannan mata ya kamata a jinjina mata wallahi kai wannan ai ya kamata ki haɗa mu da mijin naki kawai ai ba zai yiwu ma ai wani wa'azi a nan baya nan mu gama ya bi iska kawai bai ma ji ba ki karɓi lambar wayan malam idan ya dawo gida yau da daddare a kira ni a haɗa da shi zan miki zan miki zan masa wankin babban bargo a gabanki ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shekara goma mutum ya kaura cewa matarsa to ga shawara ga shawara kamar haka idan mijinki bayi da lafiya ne to kin shiga ibtila'i kin shiga jarabawa a taimake shi ya samu magani in ana warkewa in ba a warkewa ya gama mutuwa gaba ɗaya a tsaye to ya rage gare ki za ki iya jurewa ki ci gaba da zama in ba za ki iya ba ce masa ya baki takardaki kuma yanzu tambayar ki ta nuna ba za ki iya jurewa ba dan kin ce kin fara ganin maza kina sha'awar su in dai bai da lafiya ne ciwon ba na warkewa bane to kawai ki nemi ya baki takarda ya sauke miki ƴaƴan ku Allah ya ba da yadda za a yi in kuma za ki iya yin hakuri to ki je ki ci gaba da hakuri ina fatan Allah ya baki a gidan aljanna idan kuma shedanci ne ya saye miki wannan kauracewa to ki tambaye shi me kika masa yake miki wannan azaba sai ya gaya miki laifin da kika yi in kuma aljanu ne da shi ga malamai nan a kawo shi a ta zabga masa ruƙiya a ta karanta masa ƙur'ani sai ya warke in ku babu ba wannan bane ba gaskiya ki je ki sanar da iyayenki ki sanar da waliyanki ki sanar da danginki da yan uwanki a je a nema miki mafita ko ya gyara ko ya sallame ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya baki mafita amma ki daina tunanin mazan nan karki yadda ki zina karki yadda ki je wani ya biya miki bukata malam kai hakuri akwai matar da irin wannan abun ya same ta ta ce malam da na gaji da jira wata rana ya tura ni wani abu na je wani ofis ta ce wallahi a ofis ɗin da na je kawai wani ya neme ni kawai yana nema na na yadda wallahi da kanta take faɗa ta ce malam na gaji na jira na jira ta ce malam shekaru na bai kai na haƙura da namiji ba ba zan iya haƙura ba kowa yana da sha'awa ni ma ina da ita mai gidana baya kula ni sai dai ta ciyar da ni abinci baya biya min bukata ta ta aure ta ce ni dai malam ba zan ɓoye maka ba wallahi ni kam na je na samu dan sauki sauki na biya bukatata nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma abun mamaki malam bayan ta yi abun ne idame ta ta bugo take neman fatawa wai meye matsayinta a wajen Allah amsa kuma ba zan faɗa ba Allah ya sauke
ya shek wannan tana cewa a yi mata bayani game da tsarin iyali wai ya halatta su yi tsarin iyali saboda tarbiyyar yara ko kuma saboda tsadar rayuwa
bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba tsarin iyali ana yin sa ne kamar yadda malamai suka ce idan mace ba ta da lafiya ba ta iya jure rike yaran ba ta iya shayar da su su yi kwari tana da haihuwar kunika akai akai akai akai wannan ba laifi a yi tsarin iyali amma wai tsadar rayuwa in namiji shi baya son haihuwa ya je a fiɗe shi shi ko duk namijin da baya so ya haihu ya je asibiti su fiɗiye shi ana fiɗiye namiji kamar yadda ake fiɗiye ɗan taure idan kika je yayi miki yanzu akwai matar da ta je aka ɗaure mahaifar to sai mijin ya faɗi ya mutu ko ya sake ki ya za ki wani namijin ke ne baya son haihuwa da ke ya gaji kina yadda kuma zai je auro amarya sabuwa ita kuma yanzu za ta buɗe ta fara haihuwa ‘ya'yan Allah zai ciyar da su Allah zai ɗauki nauyin rayuwarsu daman aikin ku ku yi wa ‘ya'yanku tarbiya da aka magana a ɗaure wa mata mahaifa a hana su haihuwa a'a bai halarta ba sai da uzuri karɓaɓɓe a shari'a yanzu macen da take haihuwa kullum sai an mata tiyata kullum sai an yi CS ya halatta ta yi tsarin haihuwa macen da take tana haifuwan ‘ya'ya wannan bai yi ƙwari ba a haifoni duka su zama ragas sun cutu gaba ɗaya ya halatta ta yi tsarin iyali macen da take da ciwon siga mai tsanani da likita ya ce ba a so ta yawaita haihuwa ya halatta ta yi tsarin iyali macen da take da larurar da likita ya tabbatar ya halatta ta yi tsarin iyali amma ba wai haka kawai wa mijinki wai wai wai wai wai wai saboda tsadar rayuwa to waye baya cikin tsadar rayuwa ya fita ya je nema Allah kuma zai bashi nahnu narzuquhum wa iyyakum ko nahnu narzuqukum wa iyyahum malam malam wannan tace cewa ya halatta wai ta yi irin kitsan nan na attachment dan ta kayatar da mijinta
bai halatta ba ƙarin gashi ƙarin gashi bai halatta ba amma ya halatta ki gyara kanki ki kwalliya ki ado amma in dai za ki ƙara gashi annabi ya tsine wa mata masu ƙarin gashi Allah ya sa karke shiga cikinsu wallahu alam
Allah wannan baiwar Allah ma cewa take a ja hankalin mijinta shi ɗabi'arsa idan ranar girkinta ne to duk sai ya bubbu sai ya murtace fuska yi ta fushi amma idan ba ranar birkinta bane kuma girkinta bane kuma sai su ki fuskarsa kuma koda wani abu ke siyowa na kyautatawa ma ita sai rinka ware ta na haka take so a ja hankalinsa ya samar da adalci
a saurara wannan ya nuna Allah ya jarabe ki da miji azzalimi mijinki bai da adalci mijinki yana da karancin tausayi a yi masa addu'a Allah shirya da shi Allah ya ganar da shi ki haɗa shi da magabatan shi waliyansa iyayensa da ‘yan uwansa da malamansa amma wannan abin da yake yi na murcike fuska ranar girkinki ba daidai ba ne kuskure ne cin amanar aure ne ha'inci ne kuma ya shiga hakinki kuma ya kamata ke mai bayani cikin girmamawa ya sani cewa fa yana tarawa kansa zunubin da ba lalle ya iya daukan sa ba ranar tashi alkiyama ku kula da matanku ku taimaki matanku ku ba su hakkin su kamar yadda kuma kuna so su ba ku hakkin ku a kansu
mallam wannan tambaya ta kusa da ta ƙarshe ita ma wata matsala ce wata bayar Allah ta rubuto ta ce ana fama da ita a nan garin makarfi wato abin da ya shafi auren kashe wuta da ake cewa din nan tace ana yin aure a nan makarfi sai a shirya auren za a yi shi bisa jejeniya ba za a wuce sati uku sati hudu sati biyar ba shi wanda za- za a koma gidansa din mijin na farko shi zai biya kuɗin dukkan ɗoyiniyar auren ma sai a zo a kashe auren a daidai wannan lokacin don ta koma ɗakin mijinta na farko kuma ta ce wasu iyaye daga cikin iyayen yaran da abin yake faruwa a kansu suna sana ake yin hakan
annabi sallallahu alaihi wasallama yace la'ana Allahu al-muhallil wal muhallil lah duk wanda ya yayi wannan auren kisan wuta tsinanne ne Allah ya tsine mai albarka da wanda yayi da wanda aka yi masa iya abin da zan faɗa kenan duk matar da take wannan tsinanniya ce duk mijin da ya je ya haɗa baki da matarsa da ya mata wannan shi ma tsinanniya ne Allah ya tsine musu albarka idan kun yarda za ku je ku yi ta yin abin da yake tsinuwa ne da annabi ya yi ku je ku yi ta yi duk wacce ta kuskura ta je ta yi rashin hankali mijinta ya sake ta sake uku sai kin ɗanɗana kuɗar rashin hankalin da kika yi mai gidanki ya sake ki sake uku ɗin shine ki je ki auri wani mijin daban ba shi ba ai akwai hikima ta shari'a da ta ce sai an ƙara sabon aure shi ma ɗin da ya je ya yi rashin hankali ya sake ki ya san zai zo ya neme ki har ku zo ku yi aure na haram wannan auren haramun ne kun san haram haram auren kisan wuta auren haram haram haram haram in za ku je ku yi haram ku je ku yi me yasa ya je miki sake uku me yasa maza ba su haƙuri idan mata kama hukaciya ne kai baka da hankali idan mijinki bai da hankali ke ma hukaciya ne sai mace ta je ce ta shirme a gidan mijinta aje a jera mata saki saki saki wai sai bayan an zo an yi sake hukun su zo suna fitinan mutane wai ita wallahi ba wanda take so a duniya sai shi ƙarya kike makaryaciya kina son nasa kika bari kika lalata aurenki kika yi ta masa rashin hankali da dabbanci Allah za ku yaudara Allah za ku ha'inta, mijin ya ɗauki nauyi, ya ba wani ya baki kuɗin aure, ya baki kuɗin kayan ɗaki, in ma wancan mijin bai da sadaki, ki ma ba shi sadaki, ku je ku shirya ku yi sati biyu ku koma Allah za ku yi wa ƙarya, Allah za ku yaudara, Allah bai sani ba, wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna. Allah ya sani ko ba ku sani ba, da haka wannan abun haramun ne, haramun ne, kuma wannan abu ya yi muni. matan makarfi da mazan makarfi ku ji tsoron Allah kamar yadda mai tambaya ta rubuto ta ce ana yi a nan garin ku daina yi Allah sa ku gyara
akan wakalla wannan tambayar ta ƙarshe ita ma wata yawar Allah ce take so don Allah ka yi nasiha ga 'yan mata ta ce akwai wata ɗabi'a da take faruwa 'yan mata wanda suka kai munzalin aure suka girma a gida to saboda damuwa ta rashin samun miji sai kuma su koma suna fushi da iyayensu suna fushi da musu don haka take so don Allah ka ja hankalinsu su daina wannan ɗabi'a
to wannan yar ce ta rubuto ita ma uwar da ta ga dama ko in ce uwar ce ta rubuto ita ma yar da ta ga dama za ta yi rubutowa na farko iyaye ku yi haƙuri da yaranku 'yan mata da suka kai munzalin aure ba su yi aure ba suna zaune a gidajenku wallahi sai kun yi haƙuri da su zaman rashin aure ba ciwon da ya kai shi zafi ni ba mace ba ne amma na karanta halin mata kuma mata suna gaya mu zaman rashin miji mace tana idanta yana iya rufewa idan ba ta samu auren nan ba komi ma za ta ji ba ta jin daɗin shi da haka dan Allah ku yi musu uzuri in mutum yana cikin damuwa a taimake shi a yaye masa damuwarsa mace tana iya rufe ido ta taiwa miji waya dan Allah ka aure ni akwai wanda ta ce dan Allah dan Allah dan Allah ko na kwana ɗaya ne ka aure ni masifa malama na yi karatu kwanan nan a karatunmu na zadul mustaqni a usman bin affan na yi bayani mutane na ga suna ta sharing wannan ɗaya ne daga cikin illolin zaman 'yan mata ba mijin aure kun ga an wayi gari suna faɗa da iyayensu mata yau aure ya zama abin da ya zama an aurar da ƙawarta an aurar da ƙanwarta an aurar da sa'arta an aurar da abokiyarta an aurar da wanda suka yi makaranta tare ba dole hankalinta ya tashi ba kuma tana samun mummunan mu'amala a wajen iyaye wata ba har bakar magana ake gaya mata akwai yarinya da take mun wallahi ta kanne na zagi na suke aikin banza kin kike aure kin zo kina cinye mana abinci a gida wannan wulakanci ne wallahi ko uwar ta ce haka zaki kare a yawe kowa ta yi aure ta barki kina nan kina yawa wannan wai uwa ce fa take gaya wa yarta da bata yi aure ba a gabanta an musu adalci ba daidai ba ne wata yarinya ta zo ta same ni malam ina kwana na gajiya na ce sannu bismillah malam don Allah ka taimaka min da addu'a Allah bani mijin aure sai an jima ta tafi abin da ya kawo ta kenan yanzu addu'a mata suke ba da kuɗi a yi musu addu'a Allah ba su mijin aure ai masu tsoron Allah ne tunda ba su je suka hau hanyar banza ba mutane kowa ya riƙe mata ɗaya yaƙi ya ƙara to malam ba za a yarda da karatuna ba malam zan rusa karatun kuma yanzu dan Allah malam ka ji halin mutanen nan waɗannan mutane sai dai Allah shiryar da ku to bari in canja zancen kar a yi magana kishiya ko a haƙura to samari kun tsaya kun ki ku yi aure haka yayi muku ko da haka ina kira ga wannan uwa ta yi haƙuri zaman rashin aure yana da ciwo malama yarinya ne ta zama budurwa ta girma ta girma ta girma har ta fi uwar ta girma ai dole hankalin ta ya tashi malam ai musu addu'a Allah ba su mazajen aure ko kuma ku ci gaba da haƙuri kada fushin rashin mijin ya sa ku rinka yi wa iyayenku mata wannan rashin tarbiyya ne kuma rashin sani ya kamata ne muna addu'a Allah ya aurar da ku Allah ya ba ku mazaje na aure kuma ku rage dogon buri duk wanda ya zo in dai mai rufin asiri ne da ɗan sana'arsa kuma yana da addini kawai a samu ‘ya'ya auren a wuce Allah zai ba da abin da za a yi in talaka ne watakila in sha Allah ta'ala bayan an yi auren Allah zai ba da ɗan abin da za a yi in dai zai iya riƙe ki ya baki abin da za ki ci abin da za ki sha sai a yi haƙuri da shi a haka a je a aure ya fi zaman ku a gida Allah ya mana afuwa Allah ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah a saurara Allah a saurara a yi haƙuri a yi haƙuri a saurara a zauna da Allah Allah ya saka wa malam da alkhairi akwai sakonni guda uku na farko waɗanda suka ba da wayoyi za su je hannun 'yan agaji za su karɓa a hannun saboda ɓatan wayoyi na biyu akwai wasu bayan Allah da suke neman addu'a ga malam na farko cikin shugabanninmu nan masu shirya wannan wa'azi da sauransu akwai ɗan uwanta waɗannan azzaluman sun kama shi Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da shi na biyu akwai dan uwa da ake tare cikin addu'a cikin da'awa ahlus sunna ake tare yanzu ake ba da labari ɗakin sa ya kone gaba daya gobara muna neman Allah ya sa ya mai masa da alkhairi akwai yan uwa guda biyu suma suka ce suna roƙon malai a sa su a cikin addu'a Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi muna roƙon malam yanda ya zo lafiya Allah subhanahu ta'ala ya koma da shi gida lafiya abubuwan da Allah ya sa mai a cikin mizanin kyawawan ayyukansa tawaggarsa da suka rako su baki ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi zaman da muka yi muka ji wannan wa'azi Allah ya amfana da mu baki ɗaya Allah ya ba mu iko don Allah a saurara sai malam ya fita da tawaggarsa sannan a wuce a yi haƙuri don Allah saboda haka zan ba malam domin wa'annan abubuwan Allah ya sa alkhairi muna fatan kamar da malam yake Allah subhanahu wa ta'ala jin masu bukatu Allah ya biya musu Allah ya saka da alkhairi Allah ya koma da malam gidansa lafiya duk waɗanda suka zo da baƙi da wasu gurare na nesa Allah ya mai da su gidajensu lafiya abubuwan da aka faɗa Allah ya ba mu ikon aiki da shi kamar yadda sakatare ya faɗi akwai takardu da yawa lokaci ba zai bari ba amma insha Allah sauran guraren na ma'adara karantarwa za a ci gaba Allah ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk